الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عين الله دي شاجر كينا جوات الرجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi gobe ke ba sha biyar sha uku sha uku ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan Turawa muna takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke bariki GRA a garin Gumal wani wa yaran nan magana da Allah da ke bariki GRA a garin Gumal don ci gaba da karanta sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi akan darasi na 21 shi kuma ci gaba ne da ya bayani akan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar dare an gaya mana yanayin karatun shi wani lokaci ne a boye wani lokaci ne a bayyane ga ma irin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantawa wani lokacin ya tsawaita tsawaita wata kai makura wani lokacin ya takaita wani lokacin ma ya yi ɗan karatu kit-kit a cikin sallah an taɓa samu wata rana yana cikin rahin lafiya sai da ya jera saba'in tsiwan kusan izu ashirin ya yi su a cikin dare kwayata ranar kuma suka tsaya da sahabin shi sai da ya karanta bakara ali imrana ya karanta suratun nisa'i to ci gaba dai da karatun karba ka ɗauka to manzon allah na tsawaita irin wannan karatun kai ma kuma ka kwaso ta yi faɗi da yawa sai imamul albani ya kawo wani hadisi da imam muslim suka rawaito shi da abu dawud ya ce wa ma'ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi lailatin ba a san ba cewa ya karanta alqur'ani baki dayansa cikin dare daya ba wani sahabi da ya taba rawaitowa ga manzon Allah yayi sallah a cikin dare ya karance alqur'ani daga farko har ƙarshe ba taba yin wannan a tarihi ba qattu yace kwata kwata ba ta yin wani a tarihi ba bal innahu lam yarda zalika li abdullah ibn amr yace kai ba ma haka ba bai ma amincewa abdullah dan amru ba ya aikata hakan shi lokacin da ya nemi a bashi dama din shi manzon Allah bai yi ba sannan wanda ya nemi a bashi damar yayi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din bai bashi damar ba hina qala lahu lokacin da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da abu zaɗan amurbin al'as, ƙira'il ƙura'ana fi kulli shaharin ka karanta al'ura'ani a cikin kowane wata. Ƙala, sai abu zaɗan amurbin al'as ya ce, ƙultu na cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, inni ajidu ƙowatan, ina jin ƙarfin karanta alƙur'ani a ƙasa da wata guda wata guda ya min yawa ina da ƙarfin da zan yi haka ƙala sai yake cewa faqra'uhu fi 20 laila to ka karanta shi cikin kwana 20 mana ƙala sai yace qultu inni ajidu quwwa ina da ƙarfin yin sama da haka ƙala sai yake ce da hi faqra'u fi sab'in ka karanta a cikin kwanaki bakwai wala tazid ala zalik kar ka ƙara akan haka shi kuma wannan dalilin tattauna wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi dan gidan Amr dan As ne mun ba da tarihin Abdullahi da Amr dan As din a karatun al-Adabul Mufrad ko to shi da Abdullahi ya kai shekara 13 ita ce ganiyar karfi da zamartaka bai cika 14 ba sai Abdullahi ya aurar da shi a shi Amr din Abdullahi ibn Amr bin al-As ko to sai shi amrudin sai abdullahi da abdullahi yana dan shekara sha uku zuwa shekara goma sha biyar sai aurar da shi zirin zirin zirin zirin amarya tana gida ranar sai uban ango sai kai ziyara ya game ya ce taurai ake wani ake tauyawa inda gyara da za a yi a yi gyara inda dattawa suke shiga ba sai an kai kara ba suke shigowa ciki da haka da ya kai sai ya ga matarsa haka dindin ba yadda ya kamata a ce amarya ba tana nan haka ake sai ce lafiyar gidan zaman gidan naku ta ce wallahi mijina cikin kai mafi alkhairin mazaje da za a samu ta ce walatin da na zo gidan nan kullum sallah yake kuma kullum azumi yake ai sare ne ko wala yana da alkhairi tunda na zo gidan nan kullum sallah yake kullum azumi yake ta ma yake ne a tace bai ma san me yayi a kasan mayafi na ba babu lokaci ala dan aure aka ce kusan shi amru din har sai da ya kusa cizan ɗansa saboda bacin rai ya ce in aura maka yarinya yar ƙuraishawa yar mutunci a kawo ta ka wulaƙanta ta ka tozarta ta yayi kamar zai doke shi sai je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsara yace na aura wa Abdullahi ya Abdullahi yarinya kwana da kwanaki a gidansa bai ma san amfanin ta ba ko wajen ta bai je ba sai manzon Allah ya kira shi yace ina tsammani azumi take kana sallah yace kwarai da gaske yace to ai ni din ina sallah sai in huta da daddare kuma azumi nake wata rana sai in sha ruwa kaga lokacin da zai huta da daddare za su iya haduwa da iyalin shi ran da zai sha ruwa za su iya haduwa da iyalinsa sai yake ce masa to ni din ina azumi ina ajewa ina sallah ina bacci yace kuma ina da mata a gidana wa amussun nisa ina taba mata famar raghiba an sunnati falaysa minni don da ya kauce ma sunnata ya saba mata baya tare da ni sai ce to tunda kana so ne kai ibada to kake sauki alqur'ani a wata guda mana in ka tashi cikin dare ka tashi tahajjudi ka raba alqur'ani gida 30 in kai kwana ɗaya biyu har zuwa tara a kwana goma sha biyar zuwa kwana talatin ba ka zama izu sittin ba sai ta kai alƙur'ani haka lokacin za ka yi sallar izu biyu kana da guntun lokacin za ku tattauna da matarka a yi duk abin da za a yi sai ce manzan Allah ina da ƙarfin da ya wuce haka ita to tun da ka dage raba alƙur'ani gida ashirin mana kullum ke izu uku uku sai ce manzan Allah ƙarfi na ya wuce haka ita to kake karantawa a kwana bakwai shine da manzon Allah ma yake sauke Qur'ani shi cikin kwana bakwai daga kwana bakwai kaga kusan izu takwas zuwa tara shine abin da zai rika yi a kowace rana yace manzon Allah na fi karfin haka a ƙara mu a rage mun adadin kwanaki haka suka yi akan sallah haka suka yi akan azumi daga ƙarshe dai manzon Allah ya ƙara mashi akan bakwai din shine hadisin da Imam nasai ya kawo da Tirmidhi wa sahahahu kuma duk imamu turmizi ya ci hadisi ne ingantacce tun marakhasa lahu an ya qara'ahu fi khamsin ya bahi dama ce to kaje ka karanta alqur'ani a kwana biyar madadin a ce sai kwana bakwai karanci a kwana biyar kagan aka bashi a kwana biyar kusan kullun yana da izu nawa kenan izu goma sha biyu ko izu goma sha biyu zai izu sittin to izu goma sha biyu ba karamin namijin gaske bane ba bai daddara ba sai dai an ƙara mashi shi kwanakin sun yi kaɗan don marakasa lahu an ya ƙara a hofi salatu ya ce to tun da ka nace ka dagi ka je ka karanta alkur'ani a kwana uku da haka duk dare zai yi sallah da izu ashirin suka yi a azumi yi kaza kwanaki uku sun yi kaɗan yi kwanaki kaza sun yi kaɗan yi kwanaki kaza sun yi kaɗan saboda shekara sha hudu sha ba abin da kwakwalwa za ta iya ganewa duk abin da za a hango ba zai gano ba da haka yanzu da ka sami yaro ɗan sakandare school ka ƙari jawabin duniya wala ganin ka yake kai ne baka gane ba sai kai ne baka da hankali ko haka zaka tuka kare jawabin ka kai ne baka da tunani shi ya hango abin da baka hango ba ku ne kwakwalwar ku irin ta mutanen da outdated ne ko ba fa tafiya a cikin zamani haka yake kallo da haka to duka jawabin da manzon Allah ya masa ya dage akan fashi ya mai kada yace to shikenan karhe dai suka cimma matsaya ake azumin annabi Dawud ayi azumi yau a huta gobe yace manzon Allah zurge yin sama da haka yace babu sama da haka azumin annabi Dawud shine mafi alkhairin azumin da za a yi a duniya a yau gobe a huta sai suka rabu da manzon Allah a haka zai izo 20 da daddare kuma zai azumi zai yi sallah ai zai azumi wa gari gobe idan ya huta dan da yake huta zai izo 20 in ya kare hayin saur sai sake dauka ran da ba zai yi azumi ba in ya kare sai ya huta ya bacci aka yake ta yi da rayuwa ta taho sai Allah ya jarraba Abdullahi dan Amr dan As sai rayuwa ta yi tsawo madadin ya mutu yana da samartaka sai rayuwa ta yi tsawo malamai suka ce ya wahalta matuƙa da gaske a ƙarshen rayuwar shi sai zamanto azumin yana bashi wahala sallah tana bashi wahala wani lokacin aka ce har haɗewa yake to tunda sun yi alƙawarin kwana ɗaiɗai to wani lokaci in ya ji da ƙarfi a jikinsa sai ya yi kamar azumin kwana uku in ya so kuma sai ya huta kwana uku ko kwana hudu a jini haka duk dabaru ne da zai nema wa kansa sauki to ka bari mana yace amin yi alkawari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bani sassauci ban karɓi sassauci ba ina jin kunya ina jin tsoron mu je alkiyama ya bar ni akan wani aiki in je masa babu wannan aiki aka manzon Allah bar duniya ba kuma aiki bane na dole ko amma tunda sun cimma matsaya da manzon Allah ake izu 20 yace ina jin kunya mu je gaban Allah a ce na kasa yin 20 din na bashi zan ke azumi in huta ina jin kunya mu je gaban Allah madaukakin sarki a ce wannan alƙawarin ban cika ba haka ya ci gaba da fama har Allah ya karɓi rayuwar shi amma daga ƙarshe yana ji a ransa ina ma ƙasa da hakan ya ɗauka to shi yasa kaga duk wanda zai zari tallar dare kar ya ɗauki abin da zai kasa don haka shi yasa aka malam ya gaya maka manzon Allah bai taba karanci alkur'ani a rana ɗaya ba duk ƙarfin jikinka duk yadda kake jin kuzari kar ka yi sama da izu ashirin a sallar dare in kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari ya kuma tsoratar akan haka wani hahu an ya qara'ahu fi aqalli min zalik ya hana shi ya karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku wa allala zalika fi qawlihi lahu ya ba da dalili akan hannun alkur'ani a kwana uku ya ce da shi cikin hadisin da imam ahmad ya rawaito shi da isnadi ingantacce man ƙara alkur'ana fi aƙalla min salasi wanda ya karanta alkur'ani a cikin ƙasa da kwana uku lam ya ahu sai ba zai taɓa fahimtar shi ba in dai za ka karanta alkur'ani ka yi izu ashirin a rana ɗaya sama da izu ashirin to ba za ka fahimci alkur'ani ba in so kake ka fahimci saƙon alkur'ani ka gane ka yi ibada ka gyara kurakuranka to kada ka yi izo 20 samar izo 20 a rana ɗaya mafi tsawon abin da za ka yi shine izo 20 hamza ɗaya daga cikin tabi'ai ina ma tsammanin yana da riwaya sai ki ce da abdullahi ɗan abbas allah ya hore mun gaggawar karatu a cikin sallah ina karanta bakara da ƴan uwanta ya kake kallo sai ce wallahi da in karance alkur'ani a guji gara in bata dare tun daga farkonsa har ƙarshensa ina karanta suratul baqara urattiluha wa udabbiruha in karanta ta tsanake kuma in lura da ma'anar da take cikinta aka sake tambayar abdullahi dan mas'ud idan ban manta ba mutane biyu suka yi sallah cikin dare ruku'u iri ɗaya suke sujada iri ɗaya suke duk abin da ake da bukata na sallah iri ɗaya ne amma wannan yayi da suratul baqara wannan kuma yayi da suratul baqara da ali imrana wanne ya fulada a gurin su wanne ya fulada wanda yayi da baqara da ali imrana ko wanda yayi da baqara daya tare ce afa an ce duka natsuwarsu a ruku'u iri ɗaya ce natsuwarsu a sujada iri ɗaya ce sai aka tambaye shi wanne ne ya fi lada sai ce wanda ya karanta iya suratul baqara kadai shine ya fi lada saboda wannan shine zai fi karantawa a natsi kuma shine zai fi tadabburi akan ma'anonin ayoyin kuma shi Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila an karanta shi saukar ma da alƙur'ani ne don ka karanta shi cikin mutane cikin natsuwa warattilil qur'ana tartila ka jera alƙur'ani ka karanta shi tartil sannu a hankali ɗaya na bin ɗaya ya ce to wanda ya karanta bakara shine zai fi natsuwa akan wanda ya karanta bakara da ali imrana da haka kenan banda tsawon karatun ashe abin da ake da bukata da sanin mai ayoyin suka kunsa da nutsuwa a cikin sallah shi ma sharadi ne to dan a fahimci alqur'ani yasa manzon Allah ce duk wanda ya karanta sama da kwana uku ba zai fahimta ba iya abin da zai dame shi ina ne gurin wakafi ina ne gurin su abin da ruku'u alhamdulillah rabbil alamin alif lam mim zalikal kitabu la kaga wannan yaushe zai gane alif lam mim me ake nufi zalikal kitabu me ake nufi la raiba fihi me ake nufi amma ne yazo alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه wannan karatun misali zai fi bahi damar natsuwar me yake faɗa me kuma aya take faɗa shi yasa aka ce to abin da ake da bukata rera karatun da gane abin da alkur'ani ya faɗa in ko za ka saka shi haka rakata hadaran to manzon Allah ya ce in dai za a yi sama da izu 20 ba za ka fahimci sakon alkur'ani ba da haka ƴan uwa sai a kiyaye wa fi lafzin a lafazin da Imam Darimi ya rawaito a cikin sunan nashi da Tirmidhi ma a cikin sunan sai ce la yafqahu ba zai fahimce shi ba man qara alqur'ana fi aqalla min salasin duk wanda ya karance alqur'ani a ƙasa da kwana uku yace to ba zan fahimci alqur'ani ba kuma fi qaulihi lahu sannan da fadin da ya sake gaya wa shi Abdullahi dan Amr din diddi yana ja masa kunne akan tsawon karatun alqur'ani sai ce fa inna li kulli abidin shirra yace kowane mai ibada shirra yana da hamasa lokacin hamasa shi lokacin nishadin shi lokacin karsa shi haka Allah ya duniya wali kulli shirratun fatra kuma kowane karsashi da hamasa da zafi akwai lokacin lafawar shi haka Allah ya za ga wani idan ya karɓi addini gam gam gam gam kome da zafi za ka ji shi ina kwana biyu ka ji lakwas ya bata a cikin jama'a dana tuni na ustazu ana ce ai sai a hankali ya lafa ko to duk haka almanzan Allah ya masa yace duk wani mai ibada da ka sani yana da lokacin da yake tashin sa gaf gaf gaf gaf gaf zaka ji tashi yake sai ga duk garin kowa ba wanda ya iya sai shi kowa mai rauni ne kowa bai da imani ne imanin rawa yake shine yake ganin sa kawai a daidai gaf gaf haka yake tafiya da imani sai ce to kowanne mai ibada yana da wannan lokacin wa fatara akwai lokacin lafawa to matsalar ba tashin da lafawar ba ce matsala idan an lafa ina za a ji shine inda matsalar take sai yake cewa to duk wanda ya lafa fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'a ko dai in ka lafa to ka tsallaka zuwa ga wata sunnar wannan babu laifi an tsira wa imma ila bid'a ko kuma in ka lafa sai ka karkata ka koma zuwa bid'a sai manzo Allah ya ce fa man kanat ila sunnatin faqad tada duk wanda lafawar shi ta karkatar da shi ne zuwa wata sunnar mai zaman kanta to wannan mutumin ya shiru bai da matsala bai da tashin hankali don haka abinda manzo Allah yake karantar da shi in ka dauki cewa daddare zaka karanta izu 30 wallahi sai ka kasa to lokacin da ka kasa ba mamaki kuma abinda zaka maye wannan awannin da kake sallar farnaci da aka to idan ba sunna ba ce kamai abin da kake da ita to akwai matsala in kuma sunna ce to baka da matsala a ciki shine ce wa man kanat fataratuhu ila ghairi zalik duk wanda lafawa shi ta kwashe shi zuwa ga wani abin da yake ba sunna ba faqad halaka manzo Allah ce ya halaka kuma halaka ce ta har abada da haka to duk wanda zai ɗauki wani aiki na addini abinda wannan hadisin yake karantar da mu a ɗauka daidai gwargwado ko da ka ji kana da zafi za ka iya gagab gagab ɗan daidaita tafi sannu a hankali in muka ɗauki abin ababin rayuwa duk inda ka ajiye za ka iya lokacin da saurayi ke tashin samartaka mu fara a mu'amalanci saurayi ɗan shekara ashirin in ka aura masa mata hudu zai iya riƙe ko ba zai iya ba na zai iya a muna magana a al'adance saurayi ɗan shekara ashirin yana da kuɗi yana samartaka an yi sa na ta maka shekara ashirin in ka jera mashi mata hudu zai zauna da su kuma in ka ce mashi ma akwai matsala ba zai ji akwai matsalar ba da haka in ka jera mashi mata hudu lafiya kalau zai zauna da su to in ya jera da wannan mata hudun wata ilkan ashirin din ta sake dawowa mutum nawa ne a gidan shi sannan ya jikinsa zai tambaye shi to idan tsufa ya zo zai iya ɗorewa da mata hudu da irin abin da ke musu yana ɗan shekara ashirin ko ba zai iya ba wannan 'ya'yan ya zai yi da su to idan ya tahi ritaya daga mata hudu ina zai koma na? ɗaya? to in yayi ɗaya ya saba zama da mata hudu in ɗayar wannan rai ya ɓaci ina za a ji ba barki za ta ba ko wani abu mai kama da haka don haka to shi yasa duk yadda kake ji kana da ƙarfi kana da hamasa kana da isa to bi sannu a hankali kana ɗan shekara ashirin in kai aure ɗaya ya isa kana bukata kana bukata kana sussaitawa kana hangawa kana leƙawa sannu a hankali aka gangara aka je talatin ka ji lalle da bukatar a ƙara ɗin kuma zamantakewar ba matsala sai ka ɗauko ɗaya ka ƙara ya fi lafiya haka ko har yanzu kana da gurin da za ka yi dribbling abinda larawa suke ta murawa ga ku kana da inda za ka je ka komo kana da biyu a gida kuma kana da biyu stand by suna jiranka don haka in za a je a haka a je inda buƙatar ƙari akwai ƙofa baka kulle ba to shine duk wanda zai shiga cikin al'amari abinda hadisin yake yi shine duk wani mutum yana da lokacin hamasa da zafi to karka kure karfi a lokacin zafinka karka kure karfi a lokacin hamasarka duk sannu a hankali ka ajiye wannan guntun hamasar taka da karfi za ta ma aiki lokaci gaba da haka to muka da bangaren addini idan jikinka ya gaya maka kullun za ka iya yin awa hudu ana sallah to wannan awa hudun tattala ta kake awa ɗaya ko minti talatin ta isa in dai jikinka zai iya yin awa hudu sai ka ɗauki minti talatin za a daɗe baka kasa ba amma idan awa hudu za ka iya ka ɗauki awa hudu in Allah da kai hekara hudu za ka fara yin la'asa saboda dama hila abin da jiki zai iya ɗauka kuma kullum sakawa yake kullum sakawa yake to in ka ƙure mai maleji ko mota ce yanzu ku sai mota iri ɗaya kai da abokinka kai kullum ka ke gudu ɗari da sittin shi kullum yake tafiya ɗari don Allah ta za ka fara mutuwa na? mai kurai ma laifi ko shi ne za ta fara mutuwa don haka to bi sannu a hankali shi ne sunan rayuwa shi ne abin da ya fi dacewa don haka a ɓangaren addini idan ka tashi ɗauka ko da kana da ƙarfin da za ka ɗauka da yawa ɗauki kaɗan wannan kaɗan ɗin shi ne ake sa ran za ka dawwama babu ran da za ka daina shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mana mafi alkhairin ayyuka su ne wanda aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne yana da albarka a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya samu dace ibn sa'ad ya rawaito wani hadisi a cikin tabaqat wa abu sheikh shi ma ya rawaito hadisin fi akhlaqin nabi shi kuma sunan littafin sa akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin imam al-bukhari da ya dogara da shi sai ya ce walidhalika kana sallallahu alaihi wa sallama la yaqra'u al-qur'ana fi aqalla min salati dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya karance alqur'ani a ƙasa da kwana uku aga shi aka saukarwa shi yafi kowa fahimtar qur'ani shi yafi kowa iya haddace shi da rera shi to bai taba karance alqur'ani ba a ce ya sauka a ƙasa da kwana uku bai taba yi ba wa kana yaqulu ya kasance yana faɗi dan tarbiyantar masu tahajjudi man salla fi lailatin wanda ya salla a wani dare bi mi'atai ayatin da aya ɗari biyu in dai dare zai yi ka tashi ka yi salla da aya ɗari biyu fa innahu yuktabu min alqanitin to Allah madaukakin sarki zai sa shi a rubuta shi cikin masu tsayuwar dare sune alqanitin almukhlisina masu ware ibada ko kadaita ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki in dai a sallar dare za ka yi aya ɗari biyu to Allah zai sa a cikin littafin alqanitin almukhlisina sunan ka zai samu shiga ciki aya 200 kuma ai ta isa biyan bukata ko in ka dauki aya 200 kusan izu uku fa kake da akwai in ma a bakara ka dauke ta in kuma suratu ali imran ka dauka ita ma aya 200 ce cikin ina tsammani ko izu biyu da rabi ko izu uku bakit in ka dauke ta to inda za ka yi sallah da daidai suratu ali imran a kullum to Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku a rubuta ka cikin masu tsayuwar dare kuma Allah zai sa a rubuta ka cikin mukhlisina qul inna ma umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu din an umarce ni ne in bauta wa Allah ina mai tsarkake addini a gare shi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din to in za ka yi aya ɗari biyu Allah zai sa ka faɗo cikin waɗannan masu yin istilasu ɗin masu kaɗai ta Allah masu yin bauta don Allah kaɗai in riya ce mutum ba zai iya juriya ba kullum ya yi aya ɗari biyu in ko zai aya ɗari biyu in Allah ya dare za ta fita daga cikin aikinsa Allah ka samu cikin bayanka na kwarai wa kana yaqra'u fi kulli lailatin yana karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin kowane dare bi bani Isra'il galibi yana karanta banu Isra'ila suratu bani Isra'il a duk sallar da zai yi ta cikin dare wa zumar da suratu zumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta su wanda kaga an sake ci gaba da gaya mana sallolin ayoyin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa a cikin dare wancan satin an gaya mana da yawa ko yanzu malam ya karo mata suratu bani isra'il ita ce suratu isra'il ko da kuma suratu zumar wa kana yaqulu manzon Allah da yana cewa man salla fi lailatin bi mi'ati ayatin wanda duk yayi sallah cikin dare da aya 100 lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba shi mai 200 za a sa shi cikin qanitinal mukhlisin mai ɗari ko ba za a sa shi cikin gafalallo ba da haka wanda ya kasa yin ɗari fa na? ba a zo ba? a ai an zo gudun an ce ji wanda ya yi sallah da aya ɗari a dare ba za a sa shi cikin gafalallo ba da wanda ba ya yi da aya ɗari fa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من ال... من الغافلين كأمبتو أبنجي تضرعا وخفية kana mai kaskantar da kai kana mai ɓoye ambaton ubangijinka bil guduwi wal asal lokacin safiya da lokacin yammaci wala takun minal ghafilin Allah ce karka zamanto cikin gafalallu to zan aka ce abinda zai fidda ka cikin gafalallu shine kake sallah da aya 100 alƙawari ne in zaka yi sallah da aya 100 ba za a rubuta ka cikin gafalallu ba idan baka sallah da aya 100 to babu garantin kana cikin gafalallu ko baka cikin gafalallu amma in kana neman garantin kar a sa ka cikin gafalalu to kar ka kasa aya ɗari in ka kasa yi to wata kira ka dubi waɗansu abubuwan da wa abu kaza da abu kaza Allah ce wannan mutumin gafalalle ne in ku Allah ya ce ma gafalalle ina ji gafala ta ƙare Allah ya rufe asiri Allah ya tsare mu wa kana ahyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya qara'u fi kulli raka'atin kowace raka'a yana karanta mata qadar 50 ayatin au aksar qadra 50 ayatan au aksar yana karanta mata gwargwadon aya 50 ko sama da 50 wataratan wani lokacin ya qara'u yana karanta qadara ya ayyuhal muzammil sai ya karanta gwargwadon ya ayyuhal muzammil wama kana yusalli al-laila kullahu bai kasance ba yana sallatar dare baki ɗaya fa tun daga farkon dare kabbarta sallah Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar sami Allahu liman hamida tun daga farkon dare har ƙarshe manzon Allah baya yi illa nadiran sai dan kadan abinda aka samu manzon Allah ya taba sallah ce dare baki daya dan kalilan ne a cikin rayuwar shi da haka kenan ba sunna bace mutum ya ce kullun sai ya karanta alqur'ani ko kuma kullun dare ne kai tun daga farko har ƙarshe bai dace ba faqad raqaba abdullahi ibn khabbab ibn al-arat wani sahabi abdullahi ibn khabbab ibn al-arat ya tawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idanu ya sa mai ido na lura kaga bambancin mutanen kwarai da mutanen banza ko yanzu dan ganye ne in ka sa mai ido sai ya ce ɗan tsurku ko tsinannu ko ‘yan gulma amma shi mutumin kwarai in ka sa mai ido lokacin da yake aikin ibada in dai bari ya ce ta shige hiba to abin da zai zo zuciya shi so kake ka kalle yadda ake yi don ka kwafa ka yi daidai don ka ɗau izina ko in kana da gyara ya gyara maka ko in shi yake da gyara ya kwaikwaya a cikin ayyukanka don haka to abdullahi ibn al-khabbab ibn al-arad sai ya sawa manzon Allah idanu wa kana qad shahida badran ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa yakin badar da shi aka je yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa yasa wa idan sai ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-lailata kullaha ya sama ido tun daga farkon dare har ƙarfi ba sallah bai ke kawai koma gefe yake kallon shi wa fi lafazin fi lailatin sallaha kullaha a wani dare da manzon Allah ya sallace shi ga baki daya yanzu mun samu samu halin shahidi guri daya manzon Allah ya sallace daren baki daya to tunda ya sallace daren baki daya sai Abdullahi ya sa mai ido hatta kana ma alfajri manzon Allah bai gushe ba yana sallah har sai da alfajr ya taho fitowa falamma sallama min salatihi qala lahu khabbab da ya kare sallarsa sai khabbab yake ce da shi ya rasulullah bi abi anta wa ummi ina baka fansar iyayena laqad sallaita laylata salatan a yau kai wata sallah ma ra'aytuka sallaita nahwaha ban taba ganin ka kai kamar makamanciyarta ba yau kenan naga kai sallah ta musamman kenan banda yau ma Khabbab ko Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arad yana sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idanu shi yasa ya bashi tabbacin cewa kayi sallar da ban taba ganin kayi irin ta ba faƙala sai manzan Allah ya ce ajal haka ne inda ya taɓa yin irin ta a gida ko a wani guri sai ce a ina yi bisa ka'idar da malamai suka ce la ya juzu ta akhiril bayani an waqatil haja baya bukata a jinkirta jawabi a lokacin da ake da bukatar shi ban taɓa ganin ka irin wannan sallah ba sai ce a ina yi amma sai hali ya kama shi kenan sai ce ban taba gani ka irin wannan sallah ba sai ce ajal haka ne inna ha salatu rahbin wa rahbin wannan sallar da na yau sallah ce ta kwaɗai da tsoro ina da wani bukata da wani buri a wajen ubangiji shine yasa na mai irin wannan sallah ina da abin da ya tada mu hankali nake tsoro shi yasa ne wannan sallah din shine abin da yake nufi inna ha salatu rahbin wa rahbin sallah ce ta kwaɗai da tsoro wa inni sai ce mashi tabbas ta ba cikin wata riwaya ya sa malam ya sa shi tsakanin baka sa'altu rabbi azza wa jalla salata khisalin wannan sallar da nayi nayi ta ne kuma na roki ubangiji abubuwa guda uku fa atani sunnataini ya bani biyu a cikin uku wa mana'ani wahida ubangiji ya hana ni guda daya tun daga farkon dare har ƙarshe abu uku ya sa ne sallar na yi sa'a an ban biyu an hana ni guda ɗaya mene ne biyu sai ce sa'altu rabbi na roƙi ubangiji na Allah yi hulika na bi ma an halaka bihin umama ƙablana kar ya hallaka mu da irin abin da ya hallakar da al'umma kafin mu duk abin da aka hallakar da mutane na gabanmu to mu Allah ubangiji kar ka hallaka al'ummata da shi dubar nan da za a yi ba za a cicciko inda al'ummar musulmi ba suke a kifar da su ba za irin wanda ba saboda an wa mutanen annabi lut duk irin barnar da za a yi Allah ba zai aiko iska ba ta kashe kowa a cikin dare ba za a yi ba duk irin barnar da za a yi ba za a sa mala'ika ya yi tsawa ba kowa ya mutu ba za irin wannan ba duk wata annoba da aka wa mutane aka kare su to manzon Allah ya ce na roƙi ubangiji kar awa al'ummata an bada wa fi lafzin a wani lafazin Allah yuhlika ummati bi sana na roki ubangiji kar a halakar da al'ummata da annoba duk annobar da ta taso wallahi ba za ta cinye musulmin duniya ba yanzu ce ce ake corona virus to to corona virus ba ta isa ta cinye al'ummar musulmi ba ban ce ba za ta kama ba za ta iya kamawa za ta iya hallaka wanda ta hallaka amma dai a ce an yi coronavirus an wayi gari babu musulmai ba za a taɓa yi ba wani garin na musulmi ba zai taɓa jin labarin ta ba ba zai masu an coronavirus ba duk wannan kafafen watsa labaran da ake da akwai da bayani da kaza wani garin ba zai taɓa jin an yi coronavirus ba sai bayan shekara ashirin ko talatin ba zai masu an yi ta ba ko muna nan da ku yanzu idan tafiya ta yi tafiya ka samu wani ɗan ƙauye inda a kusa da kai ma ka tambaye ka ce ni ka labarin cutar nan corona ko an yi ta a gurin ku in Allah da abin da zai taɓa sani corona kawai ya sani mota da na safi ba an yi ta ta wuce wani bai taɓa sanin labarin ta don haka to ba wai ta kama ba wani sunanta ba zai taɓa ji ba wannan manzo Allah ya roƙa kada wata annoba ta zo ta murtsike al'umma ta gaba ɗaya fa atani ha sai ubangiji ya ce na baka wa sa'altu rabbi azza wa jal na roki ubangiji na Allah yubhira alaina aduwan kada ya ɗaukaka wani abokin gaba alaina a kanmu min gairina wanda ba ɗan cikinmu ba ne faɓani ha ubangiji ya bani duk inda za a yi yaƙi tsakanin arna da musulmi a ce wai arne shi yake sallada duniya kowa a ƙarƙashinsa yake ba wanda ya isa yi magana sai arne ce wannan ba za a taɓa yi in wani gun sun yi rauni wani gun za su ɗaga in wani gun an bautar da su wani gun suna da izza a ce arne shi kadai zai faɗa irin mulkin da musulmi yayi duk duniya a ce tana ƙarƙashinsa ba inda musulmi suke da katabus ya ce na ce kar a mun haka kuma Allah ya ce an baka ba za a yi ba wani arna da suka fahimci wannan za a ga duk inda ƙasashen musulmi suka yi musu wahalar shiga ba sa shiga shuyar sai an yi me sai an yi alliance duk inda a hine bambancin amerika da rasha ita rasha tana shiga da ƙarfin hatsi da ƙarfin tuwo in ta ji wahala ta gudu in ta samu guri ta zauna isa da ta shiga afghanistan kusan shekara talatin ta yi ba inda ta kai ga nasara kai sojoji sun zo sun zo in sun shiga dutse da an rika su an yi kabbara ya su rika zubar da makamai suna gwara da dutse a tsinci makaman nasu a halakar da su sama da shekara talatin sun kasa cin afghanistan amma da amerika ta tashi shiga afghanistan ta san cewa zai wahala su kadai su murtsake musulmi sai ta ce a yi mata taron dangi da haka wanda suka fara bata alliance ɗin shi a sai suka bata alliance kuma su suka san ta kofar da za a shiga cikin inda 'yan taliban suke a karya su nagar aka shiga cikin afghanistan aka karya gwamnatin taliban sai da ta hada da musulmi da za ta shiga cikin iraki ta yaƙi saddam hussein ba ta shiga haka ba sai da ta ce a'a ya yi zalunci ne ya kama ƙasar kuwait a karan farko sannan ya mallaki makamai masu guba aka ta yan majalisar duniya su je su yi bincike aka suro su albara da iko suka yi ta zagaye-zagayen da za su da ƙarshen ta nemi haɗin gwiwar larabawa da sauran al'ummar musulmi da su za a shiga a yaƙi sannan aka iya kare sadar hussein sannan ya zai su ɗauki ɗan cikin ku su hure mai kai su bahi makamai da shi za a yi ko fitina da ake ta boko haram za su iya zuwa amma ɗan cikin ku za su ɗauka su ingi za su su ba su makaman da ku za a yashe su kamar na Allah ya yi addu'a kada Allah ya ɗora abokin gaba makiyinmu a kanmu Allah ya ce na ba ka na haka in ka ga an ci gari to sai da ɗan gari wasu altu rabbi ta ukun ita ce na tambayi ubangiji na Allah yulbisa na shiya'an kada ubangiji ya maida mu kungiya kungiya kungiya muke kashe kanmu da kanmu ba mana ne ha ubangiji ya ce a'a wani alƙawari ne na sai dai Allah ya gyara duk yadda kace za ta haɗe kan musulmi wallahi ba za su haɗu ba duk yadda kace a zamanto kalma ɗaya mu fahimci juna wallahi ba za a fahimta ba tunda manzon Allah ya kwana yana sallah ya roƙi ubangiji al'umma ta zamo a guri ɗaya da haɗin kai a dunkule Allah ya ce ba za a yi ba kuma wallahi ba za a yi ba wala ya zaluna mukhtalifina haka Allah ya kaure ya ce ba za su gushe ba har abada suna da tsafani da juna illa man rahima rabbuk face wanda ubangijinka ya mai rahama wannan shine kadai ba zai fada cikin wannan tsafani din ba da wanda ita ce daban an samu zan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa za ka ga duk inda musulmi ya taso to musulmi ne za su ci sabular shi kuma ka kalla hatta a Najeriya ta haka sunna take idan arna yana mulki za mu iya yin shiru mu sa mai idaya ga wanda bai ce ufa amma da musulmi ya karɓa za ga an yi ta a kan shi bai iya ba ya ɗaure wa kaza kaza yake yi su arna suna tattakasa mu muna tattakasa saboda Allah ba zai bari mu jiju ba mu haɗa kanmu mu kwaci kanmu da kanmu ba za mu iya ba inda za ka ɗauki iyaka musulmin duniya yanzu inda za su zamanto a guri ɗaya wallahi duk inda tattalin arzikin arna yake dare ɗaya in suka kai sun zo a kalafi ya motsa yanzu ba an kai an kawo hata kulab na bol musulmai ne suke saye su duk wannan arsenal ɗin da wace ce musulmai ne suke saye su kuma sannan duk kulob din a ƙari abin da za a yi hauhe da musulmi a cikin lokacin yake tasiri hikima ce ta ubangiji to inda musulmin za su iya haɗe kansu su dawo guri ɗaya su zaman to sun tsaya maɗaurin ki ɗaya wallahi katar da kasashen arnar ba su da komai man fetur ɗin da za su sha galibi yana kasashen musulmi makaman da ake tukiya da su na duniya galibi musulmi suke da su kabi tarihin biyancin makaman da ake amfani da su har yanzu na zamani musulmi suke da su in ban yi kuskure ba wanda yake kirkiro abubuwan fasaha na zamani har yanzu kusan musulmi ne ina ji wannan solar system ɗin ita ce ake amfani da yanzu a duniya ko ita ce ake so ta maye komai a matsayin gundari ko tushe na samo makamashi ko energy ko wanda ya samo ta ina ji musulmi na ɗan Niger shi ne asalin wanda ya samo solar power an ce har sun gina jami'a da sunan shi amma yanzu solar ta zama to kamar ma ba ɗan Afirka ba ne ya yi duk inda za ka soyo panel da battery sai da a ce maka germany ko china ko japan ko ina ne an kwace fasaha daga hannun musulmi an basu in ka ɗauki manya-manyan wannan makaman za ka tada cewa duk musulmi suna da gudunmuwa da su hatta 'yan taliban ba a ci su da yaƙi ba sai da wani makami na je ɗan egypt shi ne asalin wanda ya kera bamfe shi ne za a iya sako shi ya fasa dutse zai yi tafiya a cikin dutsen sai ya je ƙasan ƙarƙashin dutsen sannan ya fahimta sai ya tarwata abin da yake cikin shi musulmi da inji ya fara gyara makami ɗin da kusan za ka sadda duk wannan abin da ake akwai su kwanakin baya ina lokaci ina su zama undergraduate an yi wani taro ƙasashen larabawa duk inda intellectuals ɗin su suke a ƙasashen tura aka kira su kusan mutum dubu hudu da wani abu aka an yi ittifaki idan larabawa za su zare kwakwalwarsu ‘yan afirka munan baƙaƙe mu zare mu babu komai da zai rage a ƙasashen turawa babu abin da zai rage to shi sa za a gan su ɗin haka ɗin allah ya yi alƙawari inda musulmi za su haɗe kansu har na ba abin da suke da akwai yanzu kalli ingila ba ta da komai sai haranci kalli faransa ba ta da komai sai haɗin faɗa da mulkin mallaka da tsi haka wa abin nan wanda ta mallaka mara su ji daɗi komai kuka samu na gobe hatta rikicin boko haram tana cikin wanda take ingizawa kar a zauna lafiya a Najeriya saboda duk kasashen da suke gewaye da Najeriya reran Faransa ne ɗan Najeriya tana zaune lafiya za su iya tara mata tsayar baya haka Allah ya kaddara bana duk kasashen da suke rayu da mu ke reran Faransa ne ba san ba muna da boda da Ghana ne babu ko to in babu boda da Ghana duk kasar da take kewaye da mu ta reran Faransa ne haka suka zauna suka lissafa ko ba kasar da ta ɗauki Najeriya in Najeriya bata zauna lafiya ba ba za mu iya zuwa kwatar ba ta karɓe mu ba za mu iya zuwa Niger ba ta karɓe mu ba za mu iya zuwa Chad ba ba za mu iya zuwa Cameroon ba duk ƙasar da kuka zama da ta ɗauki Najeriya shi yasa maganin ɗan Najeriya shi ne dole ya zauna a Najeriya ya gyara Najeriya ko a gyara a tsira ko a zauna a mutu ba inda za a ci ita kuma China ba ta kuma Faransa ta gane idan Najeriya ta zauna lafiya kana ta zauna da makwabtanta lafiya to su kansu makwabtan za su iya mata tawaye ko bata da inda za ta ci abinci kuma galibi ka duba yadda wanda suke kewaye da mutum suna da musulmai da yawa cadi musulmai ne in ka ce akwai arna a cadi ba za su wuce 2-3% ba in ka ɗauki niger ita ce ƙasa ta biyu da take da musulmi 100 bisa 100 babu arne a ciki kiristocin da suke cikin niger kawo su a saboda siyasar zamantakewa aka samo su aka yi wasu mazauni aka ce 'yan ƙasa ne dan kar a ce ɗari bisa ɗari musulmai ne somaliya su ne gaba ɗayansu ɗari bisa ɗari musulmai ne amma aka tarwatsa ƙasar aka hana ta zama lafiya kalau saboda in suna zaune a gurin akwai matsala kuma 'yan ƙasar kusan ɗari in ka araba su gida ɗari casa'in da biyar ƙwaƙwalwarsu tana aiki ɗan somaliya kuma ka haɗu da mutum ɗari in allah ya yarda tamanin mahaddatan alƙur'ani kuma duk inda suke karatu kwakwalwar tana aiki amma an tarwatsa su uba yana wata kasar uwa tana wata kasar wa yana wata kasar kane yana wata kasar haka suke duk a tarwatsa a duniya in suka zo suka zauna lafiya kalau za su iya hana turawa zaman lafiya haka Allah ya alƙawari to wannan an yi alƙawari ubangiji ta haɗe mu guri aka ce ba za a haɗu ba Somalia in aka zo aka yi zaman sulhu aka haɗu aka yi gwamnati su su za su sake ɗaukar makamin a ci gaba da kashe su haka ake yi in ka zo kana da ƙarfin soja da waye ka zo ka tare da guri ka zuwa guri ka za ka ce naka ne waɗanda ka ba makamai da waye shi ke in jirgin ruwa ya wuce ku kwace ku ɗauke makaman ka ke biyan su albashi kana ba su abinci a ciki wanda su ma akwai dukiya iri kaza a gurin su ta kuce ku dauka ku je ku sai da ta biya sojojin ka albahi sauran ka rike a hannunka a je a siyo makamai to haka ta take kuma in ba Allah bai kaddara har abada ba zauna lafiya kalau ba to wannan Allah manzon Allah ya kwana yana addu'a kada Allah ya sa mu saba da juna muke kisan kanmu da kanmu Allah ya ce wannan ba zan bada haka Allah ya so al'ummar musulmi ta zauna kullum sai mun ci kai kullum sai mun faɗa da juna mu amma Allah ka dora mu akan sunna Allah ka dora mu akan daidai duk yadda za mu saba duk yadda za mu kasa fahimtar juna mu Allah ka sa mu muna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da ka amince da shi a matsayin addini wa qama lailatin bi aya wani daren ya taba tsayuwa da aya guda daya yuraddiduha hatta asbaha yana ta maimaita wannan ayar ita kadai tak hatta asbaha hatta bai kai asbahi وهي تتي إن تعذبهم فإنهم عباد الله إذن كأذبت سبايك وإن تغفر لهم إن كي مسغفر فإنك أنت العزيز الحكيم كي إن كي مبوين وانا نبي misali Allah zai tsare da shi a ranar gobe alkiyama ce kai ne kace banu Isra'ila ta ba bauta kai da babarka zai ce musu tsarki ya tabbata a gare ka ba abin da ne musu umarni sai ne bautar Allah lokacin da ina rayu kai ne mai shaida ka san ban faɗa ba a bayan ka ɗauke ni kunta an tarrafi ba alaihi kai ne mai sa idanu a kansa wa anta ala kulli shay'in shahid kai mai shaida ne akan komai sai ta iso azibuhum fa innahum ibadu Allah in ka azabtar da su bayan kai wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka azabtar da su to kai ne mabuwayi mai hikima malamai suka ce annabi isa kenan ya ce ba ruwansa Allah yadda yake su to shi da manzon Allah zo ya karanta ayar sai ya ki cewa ba ruwansa shi manzon Allah ya fahimci ba ruwan annabi isa da banu isra'ila shi kuma da ya karanta in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya faɗi wannan ya wuce a shi ma ya kal al'ummata kenan sai ya kwana yana maimaita ta ya kwana yana maimaita ta me hikimar maimaita ta din mai ruwa ya ce biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u ita ce a ruku'u ita ce a sujada ita ce a addu'a shi ma'ana in ya miƙe yayi karatu yayi karatu in zai ruku'u ita ce in ya tafi sujada ita ce ya karanta in ya dago raka'a ta gaba ita ce ruku'u ita ce sujada duka sallar da ya da dare ita ce falamma asbaha qala lahu abu dharr radiyallahu anhu da yawa ya gari abu dharr sai ya ce da shi ya rasulullah ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbaha baka karance baka kwayi wuce dushe ba kana karanta wannan aya har kawaye gari tarka'u biha wa tasjudu biha ita ce ruku'u ita ce sujadarka wa tad'u biha wa qad 'allamaka Allahu al-Qur'ana kullahu gashi Allah ya karantar da kai al-Qur'ani baki ɗayan shi me yasa baka ƙara ba me yasa baka ɗauki sororin ba law fa'ala hadha ba'duna da wani ne cikinmu ya yi irin wannan sallar da aya ɗaya tak lawajen na alai da haimun haushin shi saboda kai da ya sa ba yadda zane kuma sa masa ido kai yana kallon shi amma yana ba shi labarin inda wani ne sun ji haushi abin da yake so ka rera karatu ya ji daɗin karatu ko da amma kwana kai kana karanta wannan aya sai manzo Allah ya ce mashi inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati na roƙi ubangiji na ya bani damar ceto ga al'umma sai annabi isa ya ce ba ruwa na manzo Allah ce ni kuma a bani ceton su Allah in ka azabtar da su bayin ka ne shi kuma manzo Allah ya ce ubangiji a bani dama kar a azabtar da su ina ceto din aiko kar a kama su da laifi sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati fa a'taniha ya bani damar in ceton Allah ka sa mu na ciki وهي نائلة إن شاء الله za a same ta da yardar Allah liman la yushrik billahi shay'an ko liman la yushriku billahi shay'an ga wanda bai yi shirka da Allah ba dan haka duk wanda baya shirka zai shiga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar gobe kiyama Allah ka sa mu cikin shi ba tare da ka azabtar da mu ba wa qala lahu rajulun ya rasulullahi inna li jaran wani yace manzon Allah ina da makwabci ya ƙumun layi yana tsayuwar dare wala ya ƙarau illa ƙul huwallahu ahad ba abin da yake karanta ya ƙul huwallahu ta katanta gulmar yuraddiduha ko kuma ya kawo nasa jawabin ko yuraddiduha ita kadai yake maimaita kullum qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu la yazidu alaiha baya kara komai ka annahu yuqalliluha miro yace kamar yare na abin da wannan mutumin yake fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad da Bukhari suka rawaito wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannun shi innaha la ta'dilu thuluthal qur'ani daidai take da ɗaya bisa uku alƙur'ani da haka in kai kana kallon kulhu wallahu ta yi kaɗan daidai take da izo ashirin da haka kira idan za ka yi tsaye wadda raka karanta kulhu wallahu ahad kana da izo guda izo ashirin da za ke miƙe a kulhu wallahu ahad kana da izo ashirin da haka inda za ka yi sallah da guda uku kenan kana da me kana da izo sittin kenan ko yace na rantse da Allah daidai take da ɗaya bisa uku alƙur'ani ya ƙara ba ƙara ba ko? Allah ya samu dace. Na haka kenan idan za ka yi tsaye wanda da ka karanta ƙulhu Allahu ahad ita kaɗai babu laifi Allah ya sa mata albarka abin da muka faɗa zaman to dai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace sai zuwa darasi na gaba shi ne za mu tashi akan salatul wutri sallar wutri Allah ba mu dace. na'am assalamu alaikum malam dan Allah Allah ya kara wa malam lafiya da ɗaukaka amin Allah ya kara muna baki malam muna buƙatar addu'a saboda sauro ya yi yawa a wajenmu har yana sa ɗaya har yana sa jinya Allah ya samu dace eh ina gaba wajen ku bane kusan duk ko ina da ko ina sauro yayi yawa shi kuma dama an ce inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abin da ya juya a gumal aka samu sauro yawan lambatu da baba ya shiwa shine abin da ya jawo sauro da haka daga cikin abin da zamu wa kanmu da kanmu gudunmawa shine mu haɗu kowace unguwa ne ya shi kwalbatin ruwan yake samun gurin da zai wuce so saboda haka kenan kwai ko kuma sauro ba zai samu gurin da zai yi kwai ba ba zai samu gurin da zai yi kyankyasa ba mu yashi mu taimaka kan mu mu yashi ruwa ya gudana sannan duk unguwa mu yi kokari mana ko ɗari biyu mu yi mu ware wata rana kowace unguwa a wannan ranar su yi fisa a cikin gari idan mun yi wannan ba inda zai je ko ina an feshi a cikin gari kuma za a iya duk wannan sufuriyar da muke noma kankana da ita a tattaro ta mana kowa kawo ta shi a ɗora ruwa ko ina garin a sani yau misali ranar asabar ko ranar ladi mu tone kwalbacin mu gaba ɗaya mu tsauce ƙasar mu maida ta gefe ruwan da ya saura mu tinge daga ciki in Allah da zai mun samu sassauci a cikin mu babu laifi mu yi addu'a Allah ka raba mu da sauro Allah ka yaye mana shi amma lalle sai mu wa kanmu da kanmu kuma wani aiki Allah madaukakin sarki zai canza mana Allah sa a samu wanda za su yi organizing a samu yadda za a yi salam Allah mai da malam gida lafiya malam wai shin akwai bambanci tsakanin wanda ya yi sallah da hula a kansa da wanda bai sa ba kwarai da gaske eh wanda ya yi sallah wannan shine ya fice kamala ya fice ta mutunci shi kuma ana kallon kamala da mutunci a baka lada lokacin da baka shigo cikin sallah Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjidi a yayin kowace sallah Allah ya ce ku cada ado dan Allah mai adam bahaushe doguwar riga da hula ko babbar riga da hula ko zuleka da tashi da kwawa e duk inda adam bahaushe yake akwai hula inda zaka gane haka dan Allah a ce mai martaba yana kiran za ga mutum yana juyi yana ba aran hula ta aure shi ba fa tambayar ka ba ina hularka amma zaka ji da kanka kana neman ina hula take ka je da ita da haka to idan za ka je don mai martaba da hula walillahi masalul a'al misali a wajen ubangiji shine ya faɗa kaza da haka lalle ko shakku ba na yi wanda ya sallah da hula wannan shine yake da fifikon daraja da martaba a wajen Allah madaukakin sarki manzo Allah galibin sallolin shi akwai hula akwai rawani kuma rawani kafu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi sallar shi haka sahabbai suke ko yake suke akwai rawani a kansu so da Allah lalacewar ya kamata mu rage ta akalla hulunan nan ko taba naka ji hadisi sai ya kamata mutane da zanto suna sawa a taba kaɗan a ji hadisi shi ne abin da ya fi dacewa amma bai kamata ba kowa kan ga kwakwal kwakwal kwakwal kwakwal kamar kan kof gaskiya ba ya dace ba kof ma yana sa hula kuma ko fafaron wani hula aka yi to kaga ba kan kof ba kenan za ce kan wa za ce emmanuel ko eh ya kamata dai musulmi ya bambanta da yan uwan shi kuma ana da buƙatar ado ana da buƙatar kwalliya Allah ya sa mu dace a lokacin sallah assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya amin malam tambaya ta ita ce ni ce na yi tafiya sai sallah ta same ni a can za mu taho na na zo gida sai nake tantama zan cika ko ƙasar zan yi Allah ya ba da ikon sani a don zai kika yi tunda aikin dawo ko yanzu kina jira haifin baki an saki eh Allah ya sa mu dace ya kamata ta yi to kika za ta yi na na mutum zai taho daga Kano karfe uku na rana ai kaga la'asar ta kusa ko kai ya zo da ko ta galhudu ta yi in ya zo gumal cika zai ko kasar zai cika zai da mutum ya bar gumal karfe hudu ana kiran sallar la'asar sai ya tsaya a doka zai sallah cika zai ko kasar zai cika zai na wallahu alam ni abinda na fi gamsuwa da shi abin da na fi gamsuwa da shi shine ana yin sallah irin halin da ta same ka ka bar gida lokacin sallah ya shiga wannan ko kana kan hanya za ka cika sallah ne saboda lokacin da ta same ka kana mazaunin gida lokacin da kake dawowa akan hanya kana cikin halin tafiya sai direba ya ki tsayawa a yi sallah ko baka samu damar ka yi sallah ba lokacin da ka dawo ɗakinka kana gida ta same ka ko kana matafi ta same ka saboda haka sallar matafi za ka yi wannan ne shine abin da na fi gamsuwa shine abin da ya fi tsayawa a raina mai ahalari ya yi magana irin wannan amma akan ramuwa ya yi wa in fatatku hadariyatan sallaha hadariyatan wa in fatatku safariyatan sallaha safariya idan sallah ta kuce masa yana zaman gida to zai rama ta ne irin ta zaman gida in ta kubce mashi tana matsayin sallar matafi to zai rama ta ne sallar matafi to idan in ta kubce za a rama me yasa an bata kubce ba za a yi ta ba hakan to idan har in ta wuce da kwana uku zan maida ta in a tafiya ta in yi ta tafiya in ta gida ta in yi ta gida to ko me zai hana idan a lokacin ta ne in yi ta irin halin da ta same ni wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين